أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a kan babi na 235 wato babu fadilin a mamulukin lazi yu'addi haƙƙan lahi wa haƙƙa mawalihi bayan mun karanta babi da yake magana a kan falalin kyautatawa wato bayan ko ka ce 'yan aiki yanzu ko ka ce direbobi yanzu ko ka ce masinjoji yanzu duk suna daukan wannan ma'ana house boy house girl na ga sunan sunaye da yawa to shine sai malam ya biyo shi da babi wanda zai yi magana akan falalar shi kuma bawa wanda ya ba da haƙƙin Allah sa'annan ya ba da haƙƙin mai gidansa wato kowanne ya tsare ya tsare Allah madaukakin sarki a cikin wato yana bautan Allah yadda ya kamata sa'an nan ya tsara amana wadda mai gidansa ya ɗora masa kun ga akwai ayyuka na amana wadda ake ana wata da su ɗauki misalin direba direba aiki ne na amana wadda duk ya ɗauke ka direba ya baka amanar kayansa ya baka amanar kayansa ya baka amanar rayuwarsa ya baka amana ta sirrinsa dole ne direba ya kokari ya tsare haka na wanda ya dauke ka kai ka gidansa kana masa aiki shi ma ya baka amana ba daidai bane kuskure ka zo ka zauna a wajen hira kana ta cewa mai gidana kaza mai gidana kaza mai gidana kaza akwai wani direba duk inda mai gidan shi ne sai ya ga mutane wannan aikin amana ne yau mun je bila na yau mun je wajen gwamnati yau mun je wannan duk inda ya zauna ne da wannan cin amana ce ba ai da aike ka ba in kuma da yana so a san inda ya je da sai ya sa alaka shi ka ko sai sanar to ba kyau ya kamata mutum ya zan yana da rikon amana yawa ba abin da ya shafe ka ina kuka je na ganka da mai gidanka sai ba abin da ya shafe ka wannan shine fa alabashi mutumin ya ji haushi na alaba shi ji haushi ba abin da ya hada ka da ina aka ji saboda ba shi kai ma inda kai ne mai gidan aka ma haka ba za ka ji daɗi ba misali a ce dai rayuwarka kowa sai haji wannan bai da kyau haka nan gidan da kake aiki mai aka yi wani ko abincin da aka yi a gidan sai ya zo kan titi yana gaya mutane jiya an ci sakwara na yau an ci jiya indomi aka fi dafa a gida ina ruwanka ba kyau duk waɗannan mutum ya tsare haƙƙin nan to zai samu lada a wajen Allah sannan ya tsare amana an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala inna al-'abda idha nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallahi falahu ajruhu marratayn muttafaqun alayhi an samu hadisi daga ibn umar yadda Allah ya kara tabbata a gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi bawa idan ya yi wa mai gidansa nasiha shine ya zauna da shi lafiya nasiha nan shine ya zauna da shi da gaskiya tsakani da Allah babu cin amana babu yaudara babu ƙarya babu haɗa baki da shi a ci amanarsa idan ya zauna irin wannan zama da shi kuma wa ahsana ibadata lillahi ya kyautata kuma bautan Allah sallah ba ta wuce shi duk ayyuka na ibada yana yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu ajruhu marratayn yana da ladanin ki biyu za a bashi ladanin ki biyu wato kaga ya sha bamban da wanda shi kuma ba bawa ba shi lada ɗaya za a bashi shi za a bashi lada na me na ya tsare dokar Allah yadda kowa yake tsarewa sa a bashi lada kuma na ya tsare haƙƙi na mai gidansa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك متفق عليه أسامون حديث دقا أبي هريرة آه يدعى الله سكارة تبتع قريشي ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gabawa wanda yake aka mallake shi amma kuma na kwarai mai waɗannan siffofi da muka siffanta na tsara amana na yin haƙƙin da aka ɗora masa na sauƙi nauyin da aka ɗora masa duk wannan bawa to lahu yana da lada guda biyu sai abin huraira ya ce na rantse muku da wanda ran abi huraira yake hannunsa shine wa shine Allah yace da ba dan abubuwa guda uku ba da zan so na mutun na bawa wato abubuwa guda uku yasa lalle baya son ya mutu yana bawa na farko shine jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah kun san babu jihadi akan bawa eh baya shi ba baya kai shi saboda shi ba ma nashi karan kai shi ba nashi bane yana da me shi shi ake ake sashi in ya fito zai tafi shi kuma sai kuma eh to yace dan kar ya zama cikin wannan wanda ba zai iya zuwa jihadi ba to shi yasa kawai ya ji lalle ya zama ba bawa ba nan kuma ya fi da kuma haji kun san babu haji akan bawa shi ma sai dai mai gidansa ya gara ma ya tafi ya rike mara kaya a tafi na to shi ma ce da ba dai na son jiya je aikin haji ba a matsayin shi na ɗa sai na uku shine ya ce kuma da ba dan yana son yawa mahaifiyarsa hidima ba saboda idan shi bawa ne kuma ba ya da bai da iko idan mai gidansa bai da ba dama ya je ya hidimtawa mahaifiyarsa domin shi ɗin kuma ba ma na mahaifiyarsa ba ne a matsayin shi na bawa shi kaya ne na mai gidansa haka ba bauta yake Allah ya tsare mu da bautan kowa sai Allah eh shi yasa idan mutum ya zama fiyo bawan Allah ya more ka zama bawan Allah shi kadai shine damun ya halice ka eh sauran mutane a zauna da su da kyautatawa damun umarnin musulunci kenan hata wajen allaka zuciya ka ta allaka zuciyanka da wani dan adam cewa kana ga a rayuwar duniyar nan saboda shi ne kake ci kake sha shi ma bai da kyau Allah ya sa ku fahimce ni ko babanka ne ka ga dai ƙarshe kenan ko kana ganin kaman kai ne saboda shi kake ci kana sha ka in bayanan ka shiga uku to wannan ba kyau ka sani in babanka ne ma yake baka abinci to Allah yake baka ta hannun babanka na eh shi kuma Allah baya yana nan Allah la ya mutu Allah bai mutuwa hayyul la ya mutu dan haka sai mutum ya ta'allaka zuciyarsa da mahaliccinsa kuma duk wanda ko yaro aka masa wannan tarbiyyar kai ne kake ba su abinci kai kake ba su kake dinka musu sira kai kake kai biya musu kudin makaranta amma ka gwada musu fa ba kawai kai bane su gane ba kai bane Allah ne Allah ne yake muku ta hannuna da haka gode wa Allah sai yara su tashi cikin godiyan Allah sai tashi cikin dogaro ga Allah kuma wallahi ko ka mutu ba abin da zai same su wannan kuma aiki ne na Allah dan shi Allah duk wanda ya dogara gare shi baya faduwa wan ya tawakka Allah fa huwa hazmuhu Allah ya isar masa eh shi yasa da yawa zaka ga tawakkali yana sa wasu dadin da suke ji ma sai ma ba iyayen a duniya dadin da suke ji da iyayen su ma ba sa ji zaka dole ne musulmi ya sani Allah yake yi Allah yana yi wa mutane abubuwa ta hanyar mutane sanadi suna ake kira su asbab Allah ya sanya sababi sai wani ya zama sanadiyar wani wani ya zama sane amma wa yake yi ka kam Allah da wannan baya nan duk abin da ka samu sai ka samu haka Allah yake abubuwansa eh shi zai kawo sababi saboda in ma ka ga wasu ne suka yi ma in Allah bai dawo ba za su ma ba eh shi yasa hatta in dai mutum ya samu wannan tauhidi ya kudurce to zai samu sauƙin rayuwa in ya je yana neman abu ya rasa ba zai ji haushi ba sai dai ji haushi ne ya sha wahala na iya ina ma da dai ya samu iyaka kenan amma ba zai je wai ya kwanta ya kasa bacci na cewa abu abu ya yi ko wani ne ya shiga tsakani ko a'a to ya san Allah ne ne ba eh shikenan sai ya huta ya kuma roke shi sai ya yi wanda ya fi wannan dama haka Allah yake to waɗannan abubuwa shine sai abu horarra yake da ba dan su ba to ahabbtu an amuta wa ana mamluk da na so na mutu ina bawa wato cikin bauta akwai samun lada shine abin da yake fadi amma saboda waɗannan dalilai uku gara da ya zama da da ya samu daman zuwa jihadi ya samu daman zuwa hajji ya samu daman hidimtawa mahaifiyarsa وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران رواه البخاري an samu hadisi daga abi musa al-ash'ari ya da Allah ya tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bawa wanda yake kyautata bautan ubangijinsa sa'annan yana bada wato haƙƙi na mai gidansa na haƙƙi da yake kansa yana kulawa da shi shine yana masa nasiha duk wani abu na rashin gaskiya ba ruwan shi da shi duk wani abin da zai cutar da shi babu ruwan shi da shi zai gaya masa gaskiya to kuma yana masa biyayya yadda Allah ya ce to lahu ajran yana wato da lada ninki biyu za a ninka masa lada har ninki biyu وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كان له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه an samu hadisi har wa yau har wa yau hausa tana bin wahala wannan eh har wa yau mai hausa ce ne to har wa yau kun san mu hausa mu ta can har samu hadisi har wa yau na'am daga abu musal ash'ari ya da Allah su kare tabbata a garke ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu dangogi mutane guda uku kowannen su yana da ninkin lada guda biyu kan aikin da yake yi na farko mutum wanda yake baki tabe ahalin kitab nan ce baki tabe ko dai bai yahude ko ba nasare eh kowannen su ana kiran shi ahalin kitab yayi addinin nasaranci kwatsam sai Allah ya ciyar da shi ya zo ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Allah zai ba shi ladan ninki biyu da ladan wancan ibada da ya a wancan addini da ladan ibada da ya a musulunci haka nan bai hude shi ma amma wanda yake a cikin su Allah zai rusa har ƙarshen ibada da yayi Allah ba zai karba ba eh wa man yabtaji ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin Allah ya riga ya bar idan idan wanda yake kuma ko da yayi wani abin kirki lokacin a wancan addinin to yanzu Allah baya so sai ce na biyu shine bawa kuma wanda yake aka mallake shi amma kuma yake ba da haƙƙin Allah kuma yake ba da haƙƙin mai gidansa shi ma za a ba shi lada biyu sai na uku mutumin da yake da baiwa sai ya yi mata tarbiya ya yi mata tarbiya ya kyautata tarbiyarta ya kuma ba ta ilimi ya kyautata ilmantar da ita sai kuma ya yanta ta sai kuma ya aure ta lada kan lada ko na'am sai ya aure ta ta zama matarsa saboda larabawa masu bayi mata suna da wannan ɗabi'a amma su sukan yan suna suna ladabtar da ita ne su ilmantar da ita don me ba don su yanta ta ba don su sai da ita ga wajen masu mulki domin suna son na hatta baiwa tasu su ta zama ba irin ordinary na bayi ba akwai masu yin wannan aiki amma don me don su samu kuɗi to shi wannan na annabi sallallahu alaihi ce a wanda yayi yayi don Allah kenan kaga ya ya ya ladabtar da ita ya ba ta tarbiya ya ilmantar da ita sa'annan ya yanta ta saboda Allah sa'annan ya aure ta kaga ba dan ya samu kuɗi ba kenan yayi ne kawai dan ne ya tsare mata mutuncinta to to idan mutum ya haka shi ma zai samu lada guda biyu akan wannan aiki da yi shin ɗan aiki za ta shiga cikin wannan mun ba mu muke ba na a ba baiwa an shi ne ce za ta shiga ai ba baiwa ba ce amma wajen kyautatawa akan samu waɗanda akan samu waɗanda amma ni ba ba ni na ce ku yi wani ya ji ba fa ba ruwana ina ba ina mu zafi ne kawai ne ji to ina gawar da a ce ni ne na ce a ina misali ne domin akan samu yan aiki ne wanda ba su da gata suna buƙatan a taimaka musu suna buƙatan a sa su a makaranta a ɗauki nauyinsu suna buƙatan a kula da su kamar yadda ake kula da 'ya'ya za ka ga suna da bukatuwa haka idan kuma ba a haka ba sai ka ga sun lalace to ka gani ko kai baka aure ta ba ka sa ta a makaranta za ka samu lada ka yi mata tarbiyya kuma ka aure da ita kun ga na gyara maganan ko ka aure da ita na kaga kai ma za ka samu lada na wannan aiki yawa yawa kaga kayi taimako wasu ma za ka samu da iyayen sun rasu ne yasa suka zo irin wannan aiki eh to a kula da su kulawa na kaman yaya yana da kyau akwai wanda zaka ga wulakanta su suke yi ko su bar yara suna ci musu mutunci ba kyau kaga yara suna wulakanta masu aiki wani mai aikin ya haifi yaron amma wai kawai saboda Allah ya sanya shi a ƙarƙashin mahaifinsu suna gani ya ta masa rashin mutunci ba kyau sai Allah ya saka masa wallahi sai Allah ya saka ba so ba gwaninta bane a bar yaro ya lalace ko ya ringa wa mutane rashin kunya shi ake cutarwa domin sai ya gamu da duk abin da yayi wallahi a cikin rayuwa yawa kamata bi mu da tabbas amma in aka masa hawa aka masa lallafi wannan shine abu an taimake shi shi ma zai zama ya ya samu irin abin da yayi na na kyautatawa mutane da girmama mutane eh ba dalili bane in mutum bai da kuɗi kawai sai a ce an wulakanta shi wanda da yake wulakanta mutum dan bai da kuɗi ya shiga uku dan shi ma zai hadu da wulakanci saboda ai kuɗi Allah ne yake ba mutane in Allah ya ga dama ba ka ji ba sai shi Allah mai mai da akawo kuku ba na ba sai Allah ya ji rayuwar ba kuma yana yi sai ka ga oga ya dama sun ja to ma sun ja ya dama oga da haka abin Allah ne shi yasa kawai babu wulaganci a ciki kuma yara a ringa musu tsawa eh kar a saki ko da yasa su ringa daina waɗanda suke gaba da su ko don su ma'aikatan su to mu tsaya ko mu ci gaba to zuwa takwas ta fada sai babu fadilil ibadati fil haraji wa huwa al-ikhtilat wal fitan wa nahwiha wannan babi zai magana akan falalar ibada a lokacin wato lokacin fitina lokacin rashin zaman lafiya lokacin bala'i kai ka ce wani hadisi yana magana a yau eh irin wannan zamani da ake ciki na yanzu da kuma wato wato haduwa haduwa wanda yake na takuduwar al'amura da kuma fitina wanda duk kowa ya sani a cikinta ake ciki ku ga bayan Allah da suke dawowa daga wajen wa'azi ko wajen zikiri daga bauchi suka biyo jos tsatsayi ya afka musu wasu bayan Allah suka kama har kawai suka kashe su wajen mutum talatin kisa na wulaƙanci Allah ya maɗaukace sarki ya ji kansu Allah ya sa su yi shahada a ba kyau gwamnati ya kamata lalle ta yi dau abu ta yi ta dau mataki eh ta dau mataki don me kada a ci gaba da irin waɗannan abubuwa eh Allah ya kiyaye to kaga fitina ce kuma wannan yana gwada maka kawai dai a rayuwa ka ringa kawai shiri saboda yadda Allah yake cewa ma ta dai nafsun ma ta shibu gadan wa ma ta dai nafsun bi ayi ardin ta mutu in ka je da abin ya faru kai ka san tsatsayi ne rubutu ya hau kansu don batan hanya suka yi eh batan hanya suka yi kuma batan hanya ɗaya kaɗan sai suka je suka taka sawun barawo da takun sawun barawo suka taka ina nufin an gane wannan hausa yawa daman can ina jin su yi fada su da wasu suna jin haushi sai kuma sai ga waɗannan suka huce a kansu wanda ba daidai bane an sha magana in wasu suka yi fada da wasu wasu su huce a kan wasu in haka ake yi duniya da ba a zauna ba na na nufu wani bai ji ba bai gani ba bai san me aka yi ba kawai ka huce a kan shi wannan zalunci da daidai ba amma dai da alama dai duk da shi gwamnan fulatan da gwamnatin duk ana za a ɗau matakin da Allah kada ya ƙara maimaita mana wannan su kuma da suka rasu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu Allah ya sa sun huta kuma suka ɗauki abin da kansu suna ta yaɗawa ba can gani ban da zai ɗaga ma hankali illa wani da suka bige shi wani ya ɗauko dutse ya samu kan shi ya rangada gashi na ana ta sawa ai sun suka dauka da kasan dai ba wani musulmi zai je dauka ba wajen na eh sun suka dauka dan a game suka yi ko an gani to a nan wajen da sun da aka yi wannan a nan ne shekarar da da sallar idi masallaci dama akwai masallacin izala inda suke idi a nan ne suka afka musu wata sallah in kun tuna har namun mutum suka ci a bidiyo ana ta gani ko ana gani Allah ya to irin wannan lokaci daman kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tashin alkiyama ta zo wato kisan kai zai yi yawa kisan kai na babu gaira babu dalili da mun halafazin wani hadisin mata ya gige la yajri qatil fi ma qatal wala al maqtul lima qutil wanda ya kisan ma bai san me aka yi marwa shi ma bare kuma wanda aka kashe shi bai san me yi kaga da yayi musifa ta tabbata yawa wanda aka da za a zai da shi a ce wannan da ka kashe shi ne yamma shi ma bai sani ba gobare wanda aka kashe da kawai musifa ce wanda yake daban kuma wato yana gwada mana yadda duniya take ka san yadda aka ba mu hoton duniya a baya ko ba zan ce a baya ba duk wanda bai kusanci alkur'ani ba bai kusanci hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kallon duniya wani irin kallo ne na baibai amma wanda Allah ya cikin iko sai yadda ya ga duniya yadda take eh ya gane yaya take dai duniya yadda take kawai ga gaman gidan fitina ce gidan fitina ce gidan jarrabawa ce shikenan dama haka wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kawai dan a jarrabe ku a ga waye zai kyauta ta aiki a haka to shi yasa wannan babin yake magana wato ibada a lokacin damuwa to bari ga musibu kun ga fitinar da ake ci gaba da aka samu na na kafofin sadarwa yawa wannan waya da aka samu intanet hmm? aka samu abubuwa kafofi iri-iri su su whatsapp su facebook su waye ɗayan nan duk ba shi nake nema yawwa tiktok na? so akwai daman ma wato kafofi wanda yake su daman kawai ka kasan wanda ma ya yi da zami kawai ƙasar ina ga shaɗan ne ya zauna ya zana su shi da kai shi ogan da kai ka san harkar shaɗin ciki eh to kuma shi ya sa ma wata rana bai daɗe ba mun yi karatu a an yi sauƙan karatu a nan national mosque da akwai alamun masu karatu na ga yadda aka yi ta karatu aka gama aka sauƙe nake ce musu tsakani da Allah dole ma ai mu shiga wani irin damu da da arewan da da na sani shekara kamar talatin ko arba'in baya duk anguwa da ko'ina da safi duk yara in an ci abinci ba inda za a je sai karatun ƙur'ani na a ji a yi ta karatun ƙur'ani duk anguwa da ka bi ana ta ayoyin allah ke tashi a yi ta karatu in an tashi da yamma a da a yi ta karatu sai ka ga ko albarkacin ƙur'ani ai mutane sa zauna lafiya na da daddare ma a yi to yanzu fa da safe a yi tiktok da rana tiktok da yamma tiktok arewa ba ai musifin ba su da iyaka ga shi kenan sai aka zama tun da duk wasu abuwa na biyun Allah wanda Allah zai tausaya mutane duk babu su kawai sai labari kake ji nan an ci amana nan an yi wannan nan an yi wannan wasu kuma suna nan ana ta rigima da su cewa su ne masu hankalin wannan al'umma ta su ne za su wa wannan al'umma tarbiya in ka in ka yi shiru ka kalle su yau da gobe sai ka ga yasu yasu sun zo suna zagin juna suna gaya wa juna miyagun magana wato suna tuna wa juna asiri ne ayyukan da suke na barna a boye wanda ba wanda ya sani kaga kenan kaga taron duk ya zama taro ne na barna wanda kawai shaidan yake bibiya daman ka yi maganar zina shi zina ma an ma daina maganar ta na zina kawai ta zama kaman na yawa kaman yayi kawai ba wani abu eh kawai wanda baya zinan ma shine dan kawai eh shine dan kauye kaje yadda aka mai da jami'o'i ka gani university sun universities duka sun zama kaman wato rashin mutunci yana daga cikin ga'idan karatu wanda yaje zai yi mutunci a university sai zama dan kauye na eh sai zama kaman shi ba a cikin jami'a kaka ce ba sunan shi ya ce eh saboda an mai da rashin mutunci shine ka'idan karatu mutukar ya ne shari ne kawai ne shedan ba abin da ya hada rashin mutunci da karatu amma da yake an shiga ciki a ko ina ka duba sai dai addu'a Allah ya fidda mu lafiya to a irin wannan yanayi wanda suke gashi nan kowa ya sani nan an sace mutum nan an na neman kudin kan- nan an kashe mutum nan an- haka nan a rayuwar to mutum ya dage ya bi Allah a wannan lokacin to yana da falala yana da falala falalar kuwa tana da girma an ma'an ma'a qalbi ne yasar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya rawahu muslim an samu hadisi daga ma'agal dan yasar yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibada a lokacin irin waɗannan fitattunu mutum ya dage ya bi Allah manzo Allah ya ce kamar hijira ne zuwa gare ni ka san ne sahabbai da suka hijira ko suka bar makka suka koma madina ka san matsayin su to manzo Allah ya ce to yanzu kai ma in ka dage ka bi Allah zaka samu wannan matsayi na hijira fa na hijira yace kamar hijira ne zuwa gare ni saboda me abubuwan da temptation din da suke rayuwa suna da yawa eh koyi shedanu na mutane akwai shedanu na aljanu akwai shaidanu na gasu nan ba iyaka na karafa karfe ma ya zama shaidan tun da yanzu wani mutane ai shaidanu ne na in dai waya ka sai dai in babu baka da data na in kuma kana da data sai dai in baka bude facebook ba saboda ai shaidanin ne suka mamaye abin kamun ka ga abin kirki ɗaya sai ka ga shaidanci guda talatin na kuma ko baka yi niyya ba dama an yi shi ba sai ka yi niyya ba ba sai ka yi niyya ba shi yasa wasu bayan Allah Allah ya taimake su suka ma kashe abin ba ba sa yi ni ma Allah ya taimake ni na daina ba ku ci abin ba na cewa ake wai kan mu daina saboda za ana ganin abu ana yin wa'azi amma duk wannan ba kaman ba dalili ba da akwai dai abubuwa da masu amfani za ka gani ko saɓani amma dai sharrin ya yi yawa ne musifar da take ciki ta yi yawa wallahi ta yi yawa saboda akwai waɗanda tantirai shaƙiyai wanda su ba su san mutunci ba ko kaɗan ko arna abinda suke yi ko arna ba sa yi eh haka yi kuma wasu da sunan ma musulmai Allah ke a ci gaba ko ala ƙarshen babi a kai takwas to babu fadil samahati fil bai'i wa shara'i wal akhzi wal ada'i wa husnul qada'i wat taqadi وإرجاه المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر آه موسر المؤسر والودع والودع عنه wannan babu zai magana akan falalar wato sauki mutum ya zama mai sauki wajen saye mai sauki wajen sayarwa ya zama mai sauki wajen karba mai sauki wajen bayarwa mai sauƙi wajen cin bashi mai sauƙi wajen biyan bashi mai sauƙi mai kyautatawa wajen yin au in zai ayi da mudu in zai ayi da skeli da kuma hani da musulunci ya yi kada a ringa tauye mudu da kuma falala na idan mutum yana bin mutum bashi ya daga masa kafa ya jinkirta masa ya bashi lokaci har ya samu ya biya shi kai idan ya zama ba zai iya bai ce ya yafe masa eh sai ya yafi masa shi ne walwada ya anu wato wajen kasuwanci da musulunci ya sanya saboda Allah madaukakin sarki da ya halice mu ya sani dan adam ba zai iya rayuwa ba bai da bukatuwa zuwa ga dan uwansa wani abun dole za ka gan a wajen ɗan uwanka kana so to shi Allah ya sanya kasuwanci a tsakani abinda kake so a waje na ka siya abinda nake so a wajen ka na siya wannan rahama ce ta Allah saboda in ba wannan hanya ba sai dai ko na kwashi ma shi kuma Allah ya hana ko na roƙe ka shi ma akwai wulakanci a ciki amma ka kasuwanci kar ka tsaye yanzu kana sa abu sai ka je waje ko ka ce nawa nawa na a baka ba ka jin wani kaskanci a ciki kudin ka ne kayansa ne to to wajen yin wannan kasuwancin da wajen siya da wajen sayarwa shine musulunci ya ce to kowanne akwai umarni ne ya zama mai sauki zaka ga akwai wanda Allah ya sanya musu suna da wahala wajen ciniki akwai mai wahala wajen siyarwa akwai mai wahala wajen siyi wani in zai sai abu duk sai ran ɗan kasuwan ya ɓaci har wani ya ce dan Allah malami je ka ba zan siyar ba saboda abu ne guda daya ya ce wannan ce wancan ce wancan ce har kowa rai shi ya ɓaci to wannan ba kyau ka zama da sauki wani zai ce waye za a ringa cuce ka to a ringa cutar ka mana sai ne kai in ka ci sa kai ake cuta ma ai ka more da a ce kai ne kake cutar mutane ai a rayuwar duniyar nan a wannan gidan jarrabawa wallahi wanda duk ake cutar shi ya more Allah sa kun gane wani in kai ake cuta wallahi ka ji daɗi ka ma yi sa'a ai kai sa'a da ba kai kake cuta ba eh ai babban rabo ne shi yasa nake cewa inda mutane sun san meye bashi da mai kuɗi ya ware kuɗi ya ware kuɗi kamar miliyan goma ya yi sanarwa a unguwarsu cewa to duk wanda yake son bashi ya zo jena da mutum ya san abin da ya samu ba ai business ne da Allah malam amma mutane ba sani saboda duk lokacin misali idan ka ba mutum bashin dubu goma ya ce zai kawo ma ƙarshen wata misali yanzu farkon wata duk wata rana Allah yana ba ka ladan kai sadakan dubu goma ai da yawa mutane ba sani ba kullum ana baka ladan kayan sadakan dubu goma idan kuma watan ya yi bai samu ba ya zace ta Allah alhaji kai haƙuri ka ƙara min zuwa wata mai zuwa to kullum daga wannan zuwa watan ana baka ladan kayan sadakan dubu ashirin ya ce kai wannan fa hadisi ne na maza Allah nake gaya muku kar ku ce wai faɗa muku nake hadisi ne shi ya ce da mutane masu kuɗi sun sani ai da sun kulle business na da sun kyauta ai kyauta wari kuma karkace wai kuma a zo a biya ka kuɗinka kuma kuɗinka ya dawo eh a biya ka kuɗinka kuma duk wucin ladan ka samu a sama eh wataƙila ma an zo biyan ka misali ka ba shi bashi dubu goma in ya zo ya baka dubu goma sha biyu eh ka ci halal wani ya ce a'a ba wancan na riba ba ai ba ku ji da kyau yana cike abubuwa da yake wa mutane sarƙaƙiya shi wancan na riba shi ne wanda idan zan baka bashi zan ce zan baka dubu goma za ka ban dubu goma sha daya ko za ka ban sha biyu to wannan duk abin da aka kara ne bane amma in na baka dubu goma a kan ka biya ni dubu goma na in ka ban dubu goma sha biyar halal ne na ka ba da niyyar da kai ba ba tare da sharaɗin bashin ba ba kenan idan da za ka kawo dubu goma na shi kenan ba komai lada sosai mun har haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake biyan bashi yana biyan bashi da mafi kyawun abin da ya karba amma matsalar shi ne in an sanya shi ya zama sharaɗi to na ya zama riba misali dole sai ka ƙara mu na'am wannan dai fadi kwarai da gaske in zazin kuma za ka zo watakila ka kawo dubu goma sai na ce ina dubu biyu da muka yi da kai ta wannan haramun ne wannan haramun ne kwarai shi ne hutunar gada a wata kadi kwarai kyauta tabiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya fi kowa kyauta tabiya to shari'i ne aka ce kada ya zama ina ga abin da za mu yi saboda wannan babin zai ɗauke yana da yawa kuma yana da abin da sai mu tsaya a nan mun zo mu tashi a kan shi insha Allah mutum ne zai ba da kuɗi a yi noma idan aka tashi sai a bashi misali in an noma masara masarar dubu goma tsaya mana idan gudan ba ta tsoro ba fa ya za a yi wajen ya kai a ya tambayar ne ya ko ka san ana yi idan misali gudan su ta ki tsorowa ya za a yi a a ku da kun injiniya ake tambaya ya kuka yi injiniya na ta yi yadda ake yarjejeniya ana na ana yawa ana fede ana fitar da komai na dole a yi abin da yake shi ya sa wani lokaci a yarjejeniyar ta kunga ana sallah gara mu bar wannan sai ka ajiye tambayan ka sai wani ranar ciki su ba na kallahun wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah